Maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leka gidan aure.
Maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leƙa gidan aure.
Ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure.
Akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta.
Gidan aure.
Cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure.
Maza- da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahma annabi Muhammad da sahabbansa da alayensa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraron mu ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wani sabon shirin da za mu fara kawo muku shi a yau mai take a gidan aure shirin gidan aure shiri ne da zai ringa duba matsalolin da suka shafi gidan aure da yadda kuma ake bi a ƙarƙashin addininmu na musulunci yadda za a warware duk matsalar da ta faru a gidan aure gidan aure gida ne wanda baya rabo da matsaloli irin nasa wanda addinin musulunci kuma ya ba mu hanyoyin da za mu warware shi shi yasa muka zakulo muku ɗaya daga cikin malamanmu wato dr abdallah ah, umar usman gadon kaya don kasancewa da shi a kowane sati a daidai irin wannan lokaci karfe tara zuwa goma a cikin shirin mai albarka dakta mu ne maka barka da shigowa Masha Allah, alhamdulillah, masha Allah, muna godiya ga Allah ta'ala.
To, dakta kaji taken shirin wanda za mu ringa duba abin da ya shafi wannan ah, mas'ala ta auratayya da zamantakewa. Dakta da farko in an ce gidan aure, wace irin fassara za ka yi masa?
To, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallam ala khatamil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a wannan gidan rediyo na hikima rtv a wannan birni namu na kano mai albarka kuma a wannan rana mai albarka wanda ita ce mu ta farko ta fara gabatar da wannan program a yau ranar asabar sha uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ko? Wannan- 2024.
eh dubu biyu da ashirin da hudu Na'am.
ko mun kai da biyar A ba mu shiga ba su.
yawwa to alhamdulillahi kamar da dan uwa malam aminu ya gabatar shine jagoran wannan shiri wanda da shi za mu rinka fafatawa sunan shirin gidan aure Mm,
idan an ce gidan aure ba muna nufin mu ta kawo matsala ba kullum eh, za mu kawo alherin za mu kawo kuma matsalolin insha Allah.
saboda in ka mai da hankali akan matsaloli za ka hana samari aure gaskiya ne duk wanda ya ji kullum matsala kake faɗa kullum matsala ce to to me amfanin ma'auran nan tunda- Matsala ce a cikinsa.
yawwa to ka kula za mu rinka duba roman abun mu zaburar da wanda ba su ji shigo daga ciki ba su shiga Na'am.
sannan kuma za mu faɗi matsalolin da yadda za saboda a wanda wuri.
suka faɗa ciki su samu su warware Na'am.
Um, wato kullum abin da muke faɗa uh, mutane ya kamata su sani cewa shi aure addini ne kuma ibada ne abin da ake nufi da aure shine ƙulla wata alaƙa a bisa wani tsari da Allah ya yadda da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yadda da shi tsakanin namiji da mace waɗanda suka kai munzalin su yi auren
Mm, sannan da yarjejeniya a tsakaninsu sannan kuma da dacewa a tsakaninsu a bisa sunnar annabi Sallallahu alaihi sallallahu wasallam.
alaihi wa sallam wannan shine ma'anar aure yanda ake yin sa ana ɗaura shi ne in an ce ɗaura abu wato ana nufin akwai wani hukunce-hukunce a kansa ba haka kawai namiji yake zuwa ya haɗu da mace ba a titi ko ta mace ta haɗu da namiji ba a titi kawai su je su kama yin alaƙa a tsakaninsu su ce sun yi aure su ce sun yi aure wannan ba shi ne aure ba da haka wannan ta'arifin da na faɗa na farko dole ne sai an yi shi a bisa waɗannan sharuɗa na faɗa akan cewa namiji da mace ake yi don ku ba a aure tsakanin mace da mace na ce namiji da mace ake yi don ku ba a yin aure namiji da namiji mu dai a musulunci namiji ke aurar mace ya zauna da ita ɓangaren mace da ɓangaren namiji Mm.
sannan akwai dacewa in an ce dacewa ana lura da dacewa tsakaninsu a shekaru dacewa tsakaninsu a yanayi da ra'ayi da kuma soyayya da ƙaunar juna don kuwa tabbas idan ba a son juna babu soyayya babu ƙaunar juna to aure yakan iya zamantowa wahala da azaba ba jin daɗi ba to amma dakta ka ce sai an samu dacewa tsakaninsu na'am a yanayi me kake nufi da yanayi wato yarinya wanda zai zo ya neme ta ya kamata ya zama irinta ne Mm.
wannan shine asali na'am yaro ya auri sa'arsa yarinya shine ake cewa kafa'a alkafa'atu fi sinni alkafa'atu fil mali alkafa'atu fil mansibi alkafa'atu fi kaza kaza kaza duk da akwai maganganun malaman fikihu da yawa akan ita kafa'a a cikin harkar aure ana so a samu daidaito inda son samu ne ko da ya girme ta ta yadda ya girme ta kuma ta yadda za ta aure shi a haka ɗin ya girme ta ba wai a tilasta mata ta je ta auri sa'an ubanta ko sa'an kakanta ba yanzu kaga manzon Allah ya auri nana Aisha na'am
akwai girma tsakanin su da shekaru amma ta yadda ta aminta ba auren dole aka yi mata ba sannan kuma shi ma ya yadda ya kuma aminta ba kuma auren dole aka yi aka yi musu ba kenan dole ne a samu ainihin wato daidaito a samu ainihin wato dacewa kuma a samu kwanciyar hankali a kuma samu nutsuwa sannan yana da kyau mutane su fahimta shi al'amari na aure a- dole ya zama akwai yarjejeniya tsakanin ma'auratan guda biyu abinda nake nufi ya yadda ta yadda muna yin wannan bayani ne saboda a matsayin shimfiɗa Mm. akan me Saboda- zai faru a auren me zai faru a wurin saboda na tabbatar za a kawo mana matsaloli in mun fara to ya kamata ma'aurata su gane sun yi aure ne a bisa wannan tsari saboda akwai auren dole da ake wa mata duk auren da aka yi shi na dole wa yarinya aka kai ta gidan miji to ka shirya karɓar matsaloli kurin malami ne amma dakta ku kuke wa'azi kuna cewa iya ƴaƴa su bi iyaye ƴaƴa su bi iyaye za ka To- fa- za ka fara abin da ka A'a, ko ai wai duba da ita wannan biyayya Eh.
baya ɗaya daga cikin biyayya ne uba ya aurar da yarsa ga wanda ya ga dama to shi uban an ce masa ya yi wa yarsa tilas dole ya aurar da ita
to babu auren dole kenan babu bai kamata ba na sai dai idan ba ta da cikakken hankali ta je ta zaɓo wa kanta fitina ka san yaran zamanin kuma suna buƙatar wasun dole sai an saita su to nan malamai suka ce idan yarinya ta yi wa kanta zaɓin da in ta je ta shiga wannan auren za ta shiga cikin halaka za a samu mushkila to akwai lokacin da ya halatta malaman fiƙi suka faɗa iyaye suna iya yi wa 'ya'ya auren dole amma akwai sharuɗa akwai dokoki amma ba koyaushe ba haka namiji ma ai ana masa auren dole a ƙasar nan namiji kuma dakta warai kuwa
a Ma- auren wacce baya so yi iyaye su haɗu wannan yar gidan ƙanina ne wannan yar gidan yayata ne mu auren zumunci za a yi mun riga mun yanke shawara ba neman uzurin ka muke yi ba ba neman kaza kawai ka je ka ganta ku je ku daidaita yaro ya je ya duba yarinya ya gaba ta yi masa ba bai isa ya canja maganar uban shi ba bai isa ya canja maganar uwarsa ba wallahi malam aminu akwai mutumin da ya ce mini ya ce wallahi malam tilas aka yi min dole aka yi min amma yarinyar nan ba na son ta a raina malam ko kallanta ya ce gashi sun yi auren ya ce in ya ganta bacin rai yake a gidan to ya za ba za ka samu mushkila ba irin wannan gidaje ya kamata iyaye su rinka sauraron wannan abun muna wannan shiri ne na musamman don mu kautar da matsalolin kar ma a shiga cikin matsalar yaya za ka zo ka ba wa ɗanka ka sa ɗanka ya auri yarinyar da kallanta baya son yi ballantana biya mata buƙatar auratayya ballantana ya taimaka mata ballantana ballantana ballantana To dokta wani lokacin ai iyaye za ka ga suna yin haka ne ya ga wata ‘ya mahaddaciyar Ƙur'ani ‘yar banyan mutane mutuniyar kirki wacce ike sa wa ɗan nasa sa rai cewa idan sun yi aure za su haifi ‘ya'ya na gari Ƙwarai.
sai ya aura mar ita. Ko da uban ya hango haka bai ba- ba- a musulunci akwai wani nazari ne da muna kyautata wa iyaye zato kwarai kamar yanzu wannan misalai da ka faɗa Mm.
ai misalai ne masu kyau abun waiwaya abun a duba su to amma na- ina so ka gane malam shi aure akwai ra'ayi da kwanciyar hankali ko qur'ani cewa yi fankihu ma Ma taba taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba zan yi birki akan ma ɗaba Mm.
ma ɗaba ma hasuna abin ku auri abin da ya muku kyau abin da kuka ji daɗinsa na daga ainihin wato mata abin da hankalinku ya kwanta abin da kuka nutsu da shi ba wai mutum kurin ya je kwari kwashab kwari kwashab ake cewa kome ya je ya ɗauko mace bai da kwanciyar hankali a kanta bai da nutsuwa a kanta ba auren baya zama ga misali nan a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan an hada aure tsakanin zaidu da zainab Mm.
zaidu da zainab an yi auren amma da yake ba a samu wi'am ba a samu dacewa ba ra'ayinsu bai daidai ba matar ba ta aminta ba zainab ɗin ba ta so mijin ba ba ta yadda ta zama matarsa ta aure ba ba irin sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba akan a yi haƙuri a zauna Zaidu ya ta kawo ƙaran Zainab ta masa ba daidai ba. Zainab ta ta kawo ƙaran Zaidu, gidan ya ƙi zaunuwa. Wato wannan ƙissan Zainab da Zaidun, littattafai ya kamata a yi na darasi da ya kamata a ɗauka na zamantakewar auratayya a tsakanin mutanenmu. Kuma waye alkali a tsakaninsu annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama. Wallahi Malam Aminu, da yake ba a samu wannan daidaiton ba ina maimaita daidaiton Mm.
saboda kar a zo a yi ta yin auratayya ana kashe kuɗi ana ɓata lokaci ana raba zumunci ana ana ana ana kuma auren ya ƙi zama annabi ce masa yake ittaqillah amsik alayka zawjaka wattaqillah amma daga baya auren mutuwa yi dole sai da zaidu ya saki zainab suka rabu da ita saboda ya kasa samun kanta kar ka manta wannan sahabiya ce ta zauna a gidan annabi ko ta zauna a tarbiyar annabi shi ma nan sahabi ne yanzu wannan gabar har yanzu baka fahimce ta ba abinda nake nufi malam Na'am.
duk lokacin da za a yi aure iyaye za su haɗa aure in dai ana so zawaj bila mushkila
A zauna lafiya.
auren da ba mushkila a zauna lafiya to a yi ƙoƙari a tabbatar ra'ayinsu ya yi daidai kai uba za ka iya ganin wa ɗanka ya da kake ganin ta dace gare shi kai a tsarinka amma wallahi shi a wajensa ba ta dace ba yanzu wataƙila kai mai yawan karatu kake so ɗanka ya aura mahaddaciyar ƙur'ani Mm.
mai iya larabci mai ilimin boko mai wayewa mai watakila takarda ma ba mamaki ta gama sakandare har ta samu yar diflomanta kai ta ma yi nisa har ta dan yi karatunta da dan kwalin digiranta kaga kammalalliya kenan kai a wajenka sannan ga tarbiya ga hijabi ga suturce jiki ga niƙabi ga kunya ga mutunci duka wannan wasu sifofi masu kyau da ake so mata ta aure a yi ta a aure ta sai ka ganta kai wa ɗanka sha'awa halittar ta ma ya maka kai wa ɗanka sha'awa to zai iya yiwa shi kuma baya son mai zurfin karatu ra'ayinsa ne shi baya son mai zurfin karatu ya fi son sisi sisi wanda shi zai rinka mata ƙari ka fahimce ni Na'am.
yanzu akwai yaran da su suna ganin duk yarinya da ta yi zurfin karatu har ta kai ga ta gama sakandare har ta yi diploma ko ta NC ko ta yi digiri ra'ayinsa ne fa yanzu na ma magana ne akan ra'ayi na mutane yana ganin bai zai aure ta ba kuma yana da dalilinsa yana da hujjarsa
To amma anan dakta tun daga shi irin qualities ko in ce abubuwan da ake bukata da ka lissafo dukkan abubuwa ne masu kyau ilimi abu ne mai kyau da duk abin da ka lissafa duk a nan gurin dole uban sai dai in ya bada shawara kawai ba zai iya nuna cewa To- shi uba bane to yanzu ka zo zancen a'a shi fa uba uba ne ba za a canja ba ka fahimce ni
wai Ka ji wajen ko?
ya ce ayi A'a, ai ba maganar tilasta wa mutum, na sai dai a ba shi shawara. Shawara za a ba wa yaro, kaga yarinyar tana da kaza, tana da kaza. Ni duk wannan magana fa muna faɗan su ne saboda mu tsare wato mu tsare mutuncin auren.
in an Ka- yi Yawwa kada a yi shi ya zo ya watsi ya baje.
Mm.
kuma wallahi daga cikin matsalolin da na tabbatar za mu tunkara a cikin wannan shirye-shirye sai ka ji tambayoyi akan wannan na yi wa iyayena baba na yi wa iyayena biyayya na yi aure amma ba auren soyayya ba ne ka san mata yanzu suna da wani istilahi suna da wani technic term wani technical term auren biyayya ne ba auren soyayya ba to dakta mun jallaka ga wacce ta yi auren biyayya na babanta ya nuna mata ga mijin da ya dace ta aura eh sai ta yadda ta aura ko shi babansa in nuna masa ga wacce ya kamata ya aura ya aura akwai wani lada ne na musamman a cikin hakan A sosai kuwa, sosai kuwa, ana ma magana, wanda ya bi iyayensa, wacce ta bi iyayenta, wanda ya da'a ma ubanshi, wanda ya da'a wa mahaifiyarsa, suka kai wannan aure, yawa yawan auren ma albarka yake sosai. To amma kar ka manta suna cewa, auren biyayya ne ba soyayya ba, ba tsabar ƙaunarta da santa, da kwanciyar hankalinsa gare ta ba. ya sa ije ya auro ta ba. A'a, nuna masa aka ita aka yi, aka ce ya je. Kuma wannan ɗabi'a ce ta iyayenmu Allah musu albarka a da.
amin Amma ina gaya maka a yanzu muna kira a yi haka ɗin. Muna kira iyaye su ‘ya'ya su yi da'a wa iyayensu in sun musu zaɓi. Muna kira ga ‘yan mata su yi da'a wa iyayensu maza idan sun musu zaɓi. Abu ne mai kyau, za a samu lada, kuma Allah yana sa zuri'a mai albarka kuma iyayen suna sa wa mutum albarka to amma wanda ya fandare ya ce baya so yanzu wancan watakila da ya ce ma shi baya so mai zurfin karatu Mm.
me dalilinsa ya ce wani lokacin in ka auri mace da ta fi ka zurfin karatu ko ta yi karatu ta waye da yawa tana da wahalan sha'ani ba ta sarrafuwa wannan ina gaya maka fahimtar mutane ne Fahimtarsa.
ba wai ina gaya maka wai ɗari bisa ɗari haka yake ba Mm.
akwai a cikin mutane masu fahimtar idan ya auri macen da ta kai digiri to ta yi waye wanda ba za ta sarrafu a gida ba kuma tabbas ana kawo mana alƙalancin irin wannan ni ba jahila ka aure ni ba kar ka ɗauka ni ba gidajiya ce kar ka ɗauka ban san mene kalle kalle ni da kyau da ido na biyu da cikakkun haƙware na da wayewata da kwalin digiri na ka zo ka aure ni ni ba baiwar ka bace ni ba kaza bane musamman in aka ci rashin sa'a Malam Aminu ba mai addini ya je auro ba za ta gatsa shi iya gashi yana faruwa da haka shi sai yake da ra'ayin ya fi son ya samu dukan fari tana gama sakandare tana ƙoƙarin shiga jami'a ya aure ta ya aure ta wannan ra'ayinsa ne wannan fahimtarsa ne shi kuma wataƙila yana ganin cewa yana da raunin da ba zai iya kontrolin ɗin mana ya iya sarrafa ya iya juya matar da take ta yi zurfin karatu irin wannan ba ba mamaki shi difloma ce ma da shi ko iya sakandare ya tsaya ko iya sakandare ya tsaya sai kuma kayan aiki da Allah ya tara masa zai iya zai iya yiwa reni ya shiga tsakaninsu to shi kuma namiji arrijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd da haka sai ya zabi shi ya fi son ya samu mai karamin karatu ni da mutane da yawa sun sha gaya mun malam aure nake so na yi amma gaskiya ba na son wadda ta yi shiga jami'a me yasa a ra'ayina ne kawai malam ba ayar da ta hana ba hadisin da ya hana ra'ayi ne ko ba ka bane ba to wani kuma ya fi son mai karatun wani ya ce shi yana neman a ba shi sama masa mata amma mai digiri yake so ya ce wacce ta goge ta gama wahala ta yi takarda ta san hankalin kanta kuma shi a wajensa shi kuma wannan yana ganin wayayya ce wani kuma baya so ya auri mace ba gidajiya shi a fassararsa idan ya auri wacce ba ta yi digiri din nan ba yana ga akwai gidadantanci a kanta musamman in dan boko ne ina so ka fahimci wannan karatun kuma ka fahimci tsarin rayuwar mutane da yadda kowa ke ginawa a gidan shi to shi namiji da kake gani idan ya samu abin da yake so a gidansa to shi yake yi wa matar mada
kamar yaya kenan yawwa ka kyauta yanzu namiji akwai wanda yake son macen da ba ta haihuwa shi ya fi son matar da me ba ta haihuwa ba ta haihuwa bakarariya yake so Allah ya jarabe shi ya auri wasu mata ba fashin haihuwa duk shekara. Aka ba shi labarin wata bakarariya bazawara ta yi a can ba ta haihuwa ta yi a can ba ta haihuwa ya ce ita yake so kuma ya je ya auro ta. Aka ce malam irin yadda yake mata da'a da biyayya ita take juya gidan. Ka san me yasa yake santa?
me yasa Ba ta haihuwa. In tafiye-tafiye da ita da ita yake yi. in zai buga misali da matansa da ita yake waɗancan kuwa ciki da goyo su ne ba sa cikin lissafinsa me yasa dila shi take murɗa shi take a gida tana sarrafa shi to dakta ina arrijalu qawwamuna 'ala nisa Ahab, kaf zancen kake so ai wannan ba shi yake ba yanzu ai ba shi ba shi ne a gabansa ba namiji iya da rauni mala aminu a gaban mace wallahi ai shi sa in namiji ya mayata akan mace ya auro ta zaka ga kamar shine bawa a hannunta
sai da tai da shi ai kwarai da gaske haka zancen yake
To- to to kaga wannan misali ya auri wacce shi yake so kuma abin da ra'ayinsa yake so da haka kar ta kubuce masa zai je ita mata da'a ita mata ladabi ita mata biyayya a nan gabar abin da nake so mu daɗa mai da hankali a kai muna ba da shawara ga ma'aurata kowa ya zaɓi wacce ta dace da shi ke mace kakki je da dogon buri kina neman wadda matsayinsa ya fi naki ka fahimce ni muna yin wannan shimfiɗa muna waɗannan bayanai ne don mu kashe matsalolin da tun kan a shige su ma tunka a shige su kuma mata suna da high test wannan turanci ne ma'ana wato bab- ɗanɗano maɗaukaki sai mai kaza sai mai kaza sai mai sifa kaza sai wanda ya mallaki kaza sai wanda ya kaza sai ɗan gidan kaza sai wanda ya kaza sai malam mace in ta fara lissafa ma za ka sha mamaki ko da yake wata ta ce malam da ne aka wata ta ce to amma dakta baka ganin shi wannan abin duk da suke lissafawa suna yi ne don gudun wani yanayi da za a fada a tsinci kai an yi aure a ciyarwa ma ta gagara shi yasa suke lissafi tun kan a shiga auren sai mai kaza da kaza da kaza
kan jama'a yanzu duk bayanin nan da na yi kai abin da ka fahimta kenan a wai ina tambaya ne dakta dan akwai masu tunanin kada a shiga a samu matsala Ai- to bari ta samo wanda yake ya tara komai
ai yanzu ba magana ci da sha muke ba muna magana ne akan dogon buri na mata baka ji na ce hai ba eh madaukaki abinda nake so mace ya halatta fata darje ta zaɓi mijin da ta ga take so ta aura ai ba tilas za a yi mata ba mm, namiji ma ba darjewa ke zaɓa ba darjewa ke zaɓa gaskiya ne da haka ita ma mace ya halatta ta darje ta zaba amma ta bi a hankali a wannan zamanin saboda mai maza tsada suke yi ko da yake ba sa so ana faɗan wannan na je wani karatu na ce maza tsada suke duk gurin gaba ɗaya masallaci ya cika ah malam ah malam na ce to za a mayar min kayana kenan ba sa so mata ba sa so wai a ce musu wai maza suna tsada suna wahalar samu su ba su yadda da wannan ba To, dakta irin wannan dogon burin aibu ne mala aminu idan mace yau tana buƙatar abu ɗari ga mijin da za ta aura to ta rinka lura da zamani mm, ana samun su mazajen sannan ke kin cika wannan sharuɗan fi sabilillahi malam wasu mata suna nan suna zaune a gida sun gagara auruwa saboda bala'in buri sun gagara auruwa ta fi ƙarfin ubanta ta fi ƙarfin wadda ta haife ta ta fi ƙarfin yayanta ta fi ƙarfin kowa kanta ya cika da hayaƙi lissafi take yi buge-buge take yi duk wanda ya zo dariya ma take kai yanzu kai ne zaka neme ni suna nan sun balaga sun balaga sun kai girman aure auren yaƙi wa duk wanda ya zo koransa ake yanzu daidai ne wannan to irin wannan dakta wace irin shawara zaka ba su
su yi haƙuri da abin da Allah ya bayar
duk wanda ya zo a'a ba duk wanda ya zo ba fa annabi an ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah cewa idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu wa zawjuhu shikenan idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa kaga annabi me yace addini ɗabi'a Mm, duk namijin da ya zo ko duk matar da take da kyakkyawan addini take da ɗabi'a mai kyau ko duk namijin da yake da ɗabi'a mai kyau yana da addini yana da hali mai kyau yana da mu'amala mai kyau ku aure shi amma yanzu mata wannan sifofin ba su ne suka ishe su ba gaskiya ana ƙara da wani eh ana yin sharhi mai hali akwai hadisan da suka nuna cewa mai rufin asiri wanda yake da me yake da dama zai iya rike auren ko manzon Allah bai ce ta rufe ido ta je ta auri kowa da kowa duk wanda ya zo ba ni ma kuma ba haka nake nufi ba amma ni ina cewa a bi a hankali da wannan zamanin a yi sisi da sisi wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya rasulullah maza guda biyu sun zo nema na ina so ka zaɓa min ɗaya a ciki ta ce abu jaham yana nema na zai aure ni mu'awiya yana nema na zai aure ni wa kake bani shawara in zaɓa manzo Allah ya ce mata amma abu jaham fa innahu la yad'u asahu an atiqihi abu jaham ɗinki da yake son ki yake neman ki ina shaida miki baya sauke sandansa daga kafadarsa kullum yana da sanda akan kafada me ka fahimta kiwo yake zuwa
ba kiwo ke zaba to me kiwon mata ne
kamar yaya kiwon mata ke duka to shi kiwonsa na mata duka yake yi annabi bai ɓoye mata ba ya ce abu jaham duka bugu kashi yake bayarwa kashi da haka bana baki shawarar ki aure shi ta ce ta mu'awiya fa ya ce amma mu'awiya fa su'alukun lamalala talaka ne shine su'aluk bai da komai la mala lahu ba shi da komai talaka ne ba zai iya rike ki ba ba zai iya kula da ke ba ina so mu lura da wannan hadisi malam aminu Mm.
za mu ɗauki wani fiƙiwa a ciki da yawa Na'am.
na farko ashe duk mu- namijin da aka sani yana dukan mace to a hana shi aure
A hana shi aure dakta.
ƙwarai kuwa Suna kafa hujja da aya Allah maɗaukakin sarki kamar yayi ishara da wannan abun. Kuma gashi dakta ka ce a hana shi aure.
ai malamai sun yi mana bayanin duka da aka yi magana wallati ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna Mm.
fa in ata'anakum fala tabu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira matan da kuka kuke jin tsoron kangarewar su fandarar su ko matan da suka fandare muku Allah ya ce ku yi musu wa'azi ku ƙaurace musu a shimfiɗa idan ba su ji ba sannan ku buge su bugun da ƙur'ani yake bu- bayani shine gu- bugun da annabi ya fassara wannan ayar annabi ya fassara ta bai bar kowa bai fassara ba yace zarban ghaira mubarrahin dukan da baya zub da jini baya karya kashi baya cutarwa
To kamar To ya wannan- dukan da baya cutarwa eh yake.
mana mana ba zai kumbura mata jiki ba in ya dake ta ba zai karya ta ba ba zai fasa masa kai ba ba zai targadar ta ita ba ba zai gurda ta ba ba zai mata dukan da jikinta zai amsa ta ji ciwo ba Kamar sama-sama kenan.
yawwa mana to kaji ai magana kenan kar ka manta shi ma wannan mataki ne na ƙarshe Shine mataki na dan gaba.
shi annabi ya hana ai dukan mata Na'am.
yace yanzu ikhwanukum hawalukum yace yanzu ɗayan ku yazo yana dukan matarsa darbal abdi ɗayan ku yazo yana bugun matarsa kamar yana dukan bawa sannan izo ina neman ta da daddare baya jin kunya wata rana aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukan bugun mata da ake yi yayi hukunci yace waɗannan laisa ula'ika bi khiyarikum ba su ne zababbunku ba ba su ne zababbunku ba kaga fa ka shigar da ni wani abu daban ina so ina kan magana ne Koma akan kan hadisin.
fassar- Na'am.
to faɗa abin da ka faɗa Akan hadisin.
ina magana ne akan ɗaurin aure ni Ah, akan ɗaurin aure ne akan hadisin da kake bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da shawara ga wacce ta zo neman aure kuma ya gaya mata karki auruwa na saboda kaza karki auruwa na saboda kaza na'am to yanzu mu kalli dakta shi ne shawara ga mai neman aure yanzu idan mutum ya zo neman aure a unguwar mutum ya tambaye shi ina son wance amma yaya ko kuma dangin matar suka tambayi mutum cewa ga wani ɗan unguwarku yana son irin yaya me za ka ce to a nan gurin shi ma ya halatta ya fito da irin wa'annan bayanan inda akwai ko kuma wannan ya tsaya iya a sallallahu alaihi wasallama ne kadai yawwa malamai suna faɗa cewa akwai shaidar da ba a ɓoye ta akwai bayanin da ba a ɓoye shi kuma ba giba ba ne Mm.
duk wanda ya zo yi tambaya akan aure da yake so zai yi to ya halatta a yi dukkan bayanai dukkan bayanai da za a yi na halin wannan mutumi da zai je nemi aure kar a ɓoye in yana shan giya a ce yana shan giya in ɓarawo ne a ce ɓarawo ne in mai dukan mata ne a fada in mai aure saki ne a fada in marowaci ne a fada in azzalimi ne baya adalci tsakanin matan shi a fada in mai rauni ne a gidan shi in yayi aure baya iya kulawa da matansa zai bari su yi ta fada baya iya tsawatarwa a fada in mai auren ɗanɗano ne a fada ka san akwai masu auren ɗanɗano ya aura fafafafaf ya sake ya daɗa aura fafafaf ya sake saboda yana da kuɗi babu laifi duk wanda yake da wata illa sai aka tambayi mutum akan aure shaidar aure ba a boyewa ya shi gefe ka ce wane wane to amana aure ba ma boyewa za mu maka bayani gaskiya ga yanda yake amma fa ka ce ni na faɗa to kuskuren da mutanen mu suke yi yau idan suka zo binciken aure in aka ba su labarin abin da ya faru sai su koma wajen wanda aka soka din aka faɗi mummunan magana akan shi kuma gaskiya ne aka faɗa sai a ce a eh kana da makiya ai wani ma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce a kanka wannan ta sa malam yau Allah ya kawo mu lokaci za a tambayi mutum akan harkar auren yana ji yana gani akwai illa ba zai yi bayani ba sai ya shiru saboda ba amana wanda za ka gaya masa din ba lalle ya kiyaye maka amana ka ba sai koma ya je ya gaya wancan ya ce a ai ba za mu baka auren mu saboda yau makocinka shi ya faɗi bayani akan ka me ya ce a kaina ya ce kana kaza kana kaza kana kaza to amma nan kaga hadisin nan na shi muawiya da shi abu jam har an nuna mana in dai an yi tambaya akan harka aure ka da gaskiya da kuma talaka wanda bai da hali bai da iko duk wanda bai da hali bai da iko ya hakura
to dakta a asali zaman gidan aure ko in ce gidan aure ko in ce rayuwar aure a asali ya ya kamata ta kasance ne a ta wani bangare
a bangaren zamantakewar mata da mijin
ai wani abu ne mai faɗi malam aminu
a dunkule to yana buƙatar haƙuri bari in baka hadisin iyaye da kakanni ba wai hadisin bukari ba ko muslim ba eh
da soyayya da haƙuri sun zo suna jayayya an ɗaura aure za a shiga ɗakin amarya suna ta faɗa soyayya ta ce ita za ta fara shiga ɗaki haƙuri ya ce sam shi zai fara shiga ɗaki soyayya ta ce to ai in ba da ita ba dama ba a yi auren ba haƙuri ya ce shi kuma ba a isa a yi zaman aure ba in babu shi don haka shi zai fara shiga ɗaki soyayya ta ce to ai ba zai yi ka fara shiga ɗaki ba ni zan fara shiga tunda da ita aka kulla da ita aka kulla shi kuma ya ce in an shiga ɗakin auren ma in dai babu shi auren ba zai yi ba da haka dan me za a gabatar da wani akan shi wannan hadisin iyaye ne na'am sai aka zo aka yi musu sulhu aka ce kai soyayya kuma gefe haƙuri taho ina haƙuri gashi nan aka ce shiga haƙuri ya shiga ya zauna da ram da gam me dalili aka ce duk wani- duk soyayyar da aka yi duk soyayya da aka yi a cikin aurataya idan babu haƙuri soyayya ba ta iya rike aure sai dai ka ji an ce tana son sa tana haƙuri ka rubuta wannan ka aje haka yake duk soyayyar da yarinya za ta yi maka tana ƙaunar ka in dai ba ta yi haƙuri ba to auren ba zai zaunu ba bajewa zai watsewa zai da ƙarshe ɗaurin aure na sunna an koya mana an kuma gaya mana ana samun waliyi manzo Allah ya ce la nikaha illa bi waliyin was sadaqin dole ba a aure sai da waliyi da sadaki da kuma shaidu wanda za su shaida adalai kenan rukuni na ɗaurin aure a samu wali me wali majibintin al'amari na ita mace mace ba ta aurar da kanta dole sai dai ta sa ko ubanta ko kaninta ko yayanta ko ɗanta ya je ya ya je ya aurar da ita mace ba za ta aurar da kanta ba amma namiji yana iya zuwa ya karbi aure da kanshi wannan ba laifi ba ne sai dai kawai mu al'adar mu ana cewa rashin kunya ne namiji ya je da kansa ya karɓa aure amma mutum zai iya zuwa karɓa aurensa da kanshi amma ya tura wakilci ya tura mahaifi ko ɗan uwa ko aboki ko abokin mahaifi ko kawu ko yaya ko ɗan uwa ko wani abu ya je ya karɓa masa wannan shine ya fi gaskiya sannan sadaki ba a yin aure sai da sadaki duk inda mace take son namiji to ba za ta ce na yafe maka sadaki ba sai dai idan ya bata ta karɓa mallakarta ne kuma ta tasarrufi da shi inda mijin zai amfana sannan dole a samu shaida wanda za su shaida jama'ar da ake zaune kenan ko ɗaya ko biyu ko shaidu biyu yi sama don haka duk waɗanda suka je suka yi aure ba tare da bin wannan ƙa'idar ba to ba aure ba ne ya zama zama ne na maguzanci zama ne na tsiya zama ne na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda me na faɗi wannan yau ana samun lalacewar yara su je su ƙulla aure a tsakaninsu ba tare da neman waɗannan waliyai ba kai sadakin ma ya shi suke yi saboda tsabar soyayya ina son ka ba sai ka biya sadaki ba yarinya ta je da kanta da kanta ta bayar da kanta ta aurar da kanta shi kuma ya karba ya ce matarsa ce wannan yana faruwa mun sha samun cases irin wannan yarinya tana karatu a a ƙasar waje ta haɗu da wani yaro a ƙasar waje bata tuntubi iyayenta ba bata tuntubi danginta ba bata tuntubi yan uwanta ba kawai ta je ta bada kanta manzo Allah ce la tunkil mar'atu nafsaha ai mace ba ta aurar da kanta da kanta ba ta yi to dole ta kawo waliyinta kuma ɗanta zai iya zamantowa waliyi gare shi gare ta da haka ya kamata mutane su rinka bin shari'a lokacin da za su yi aure kuma ba a yin aure ba tare da an shaida an nuna wata alama cewa an yi wannan aure ba kamar yadda a da duk auren da aka yi shi to ana yin alamomi ko su buga dundufa shine dub nan da ake faɗa bam bam bam ko ɗan ɗan ɗan a ɗan buga haka a gari a ji shi cewa to yau fa an yi aure tsakanin wance da wani kuma me amfanin saka shaida saboda idan an ganka tare da ita ba wanda zai zo ya zarge kai ce ka keɓance da matar da ba taka ba ne ka keɓance da matar da ba mallakanka ba ne ba to amma zamani yakan sa mutane su zo su canja tsari da shari'a ta ɗora su a kai su zo suna bin ra'ayi suna bin son zuciya suna aikata abin da yake ba haka yake ba kuma abin da yake ba shi bane ba da haka dole a samu waɗannan abubuwa suna da muhimmanci a aure kuma a bi shari'a sannan kuma a bada sadaki lalle ne sai an bada sadaki ba auren mace haka kawai kyauta wa atun nisa'a sadaqatihin nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a dole ne sadaki aure duk inda yarinya take son saurayi matashi ba za ta ce na baka kaina ni ba sai ka bani sadaki ba ba za a yi haka ba sai ya ɗauko ya bayar Allahumma bashi ana iya yin bashi aure sadaki bashi nikahu tafwid zan ba da sadaki bayan shekara biyu zan ba da sadaki bayan na girbe dawa ta a gona zan ba da sadaki bayan na karɓi albashina watakila farkon wata za a yi auren kuma ya buƙaci matarsa kuma bayi da wadataccen kuɗi da zai zo ya yi wannan harka to ya halatta a ɗaura auren liman ya rubuta ajiye a ɗaura musu aurensu daga baya ya ce ya je ya biya ta kayayyakin aure na mu'amaloli kaza da kaza da kaza wannan kuma insha Allah sati mai zuwa idan mun zo za mu yi bayani akan hukuncin shari'a dangane da waɗannan abubuwa na zamantakewar aure asa akwai kayan da maza yake suke barwa akwai kayan da mata suke barwa haka ne haka yake yawwa to wannan insha Allah za mu fafata akai da ikon Allah to sadaki dakta na'am Ak, gashi ka- aya ta ce wa atun nisa saduqatihinna nihla me take nufi wato tana nufin wajibcin bawa mata sadaki ka ce shi ba annabi ya fassara mana ai ba a yin aure sai da sadaki to ka ce ba wa mata sadaki dole ita za a bai sadakin ko kuma a'a waki waliyanta za a bawa eh tunda bata zo ɗaurin auren ba za a ba da waliyanta ko wakilanta to waye zai ci wannan kuɗin ita dole za ta ci nata ne ko uba ba zai ci sadakin yarsa ba ko uwa ba za ta ci ba to kafin mu zo sai dai batun in fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fassarar shine idan mace ta yi ra'ayi da son zuciyarta da yardarta ta ce wani abu na sadakinta gashi ta ba wa mijinta ko ta ba wani wannan ba laifi fa kuluhu hani'an mari'a to amma a zo a ba da sadakin yarinya uba ya soke ya sa aljihu yarinya ko sadakin bata gani wannan ba daidai bane a zo a ba da sadakin yarinya uwa ta ce ba niki gani to amma ka kula da wani abu guda wani ya ce eh na karba na riƙe ya zage ta ce dan abu kazanki gadon da na siyo miki katifar da na siyo miki kujerun da na siyo miki in sa inda na samu kuɗin na karɓi wannan kuɗin a matsayin kuɗin gadonki da katifarki ta sayo kanta kenan ƙwarai kuwa to kaga wannan ai bai yi laifi ba amma ba haƙƙinsa bane dama isai mata wayannan kayayyakin hakkin mijinta ne mijin da zai aure ta to tunda ka ce wannan mu bar shi zuwa sati mai zuwa dakta Eh, ai zo kala dan kada zo kake Me- ka zunguro ne ah.
ai. so kake ka zunguro rikici to amma dakta wasu zaka ga idan an daura auren sai su ba wa yarinyar kuɗin a hannunta ta rike na ɗan wani lokaci sannan kuma daga baya sai a ce kawo shi kuma ya yake a shari'a yayi daidai in an bata ta rike ta yi amfani da shi in ta ga dama ta kashe in ta ga dama ta dawo da iyayenta ta ba su ta ce gashi ku rage wahala ina fa son gaya maka mala aminu duk kewayen da za ka yi kudin sadaki fa na amarya ne shi ne zancen kawai amma in uba ya ce ban sai miki gado kyauta ba ban sai miki katifa kyauta ba ban sai miki kaza kyauta ba ki bani kuɗi na to dole ta biya shi to ko da ya kamata ya mata ababin kyautatawa yanzu wanda aka bata sadaki naira miliyan ubanta bai da masarar da zai ci ya ka gani ai wanda sulhunta ya karba
to amma ita ma ta dan bayar da wani abu tunda ka ce sai ta bayar bisa san ranta idan aka karɓa haka ba bisa qur'ani ne ba son ni na ran- faɗa ba fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa ku ma'ana an sun yi ra'ayi da son zuciyarsu suka baku kaga ba wai ku kwata dole ba Mm.
fa kuluhu hani'an mari'a To, to dakta, duba da wannan, sai ya zamto ita ‘yar ba ta bayar ba da san ranta, sai iyayen suka yi amfani da shi, akwai laifi ne?
gaskiya ba su kyauta ba sai dai kawai mu ce hadisin an tawa maluka li abika Na, me kenan?
amma ma'ana da kai da dukiyarka ta babanka ne ko da ke shi ma hadisin yana buƙatar sharhi da bayani don kada wasu iyaye su je ta- su je su ta wawake dukiyar 'ya'yansu da sauransu ya kamata a bata kuɗinta ya kamata a bata zakinta ko kuma ita a ce ya kamata ta bar wa iyayenta saboda sun mata hidima da wahala amma kuɗinta kam ta zuba a ƙarƙashin filonta ta rinka zara tana karya ƙashin kaza shine daidai
to, ko da magana to sadaki a karmakalla, shi sadaki a, a yana da wani a, a, a mafi karanci ne ko mafi yawa kafin mu rufe shirin da to shi, gaskiya inda ba- wannan matsala ce da sabanin malamai dole ta ma sai dai mu batta sati akwai mai wanda zuwa?
eh akwai insha Allah akwai wanda suna ganin sadaki yana da mafi karanci amma bai da ƙarshe akwai wanda kuma suna ganin koma me ka dauka ka bayar da sunan sadaki in dai ta yadda ya zama sadaki
To, dakta Allah ya saka da alkai.
Amin ya Daga lokaci yana ta hararan mu, sai dakta ya yau yi yau ba sallama.
tambayoyi ne A- Ai, lokacin mun riga mun cinye shi baki ɗaya.
gaskiya ne ka sai cinye shi ne ko?
dai- sai dai mu karanta wa masu sauraron mu namba ko kuma mu bacci insha Allahu sati mai zuwa insha Allahu sai su tara in muka yi minti talatin sai mu bada dama sai masu sauraro su shigo cikin shirin dan tambayoyi da abin da suka ji a cikin wannan satin da kuma sati mai zuwa to Allah ya samu dace to dakta ya sallama da masu sauraro to ni ka sallame ni kenan Eh, to, ai dakta lokaci ne da ya sallame mu baki to abu da daya.
muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman afuwa da yafiyar ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya rangwanta mana ina addu'a ta musamman a gidan wannan rediyo mai albarka Allah ya sa masa albarka Amin.
Allah ya kare fitina Amin.
Allah ya yarwata arziki Amin.
Allah ya sa albarka ga ma'aikata Allah ya sa Amin.
albarka ga masu gidan rediyo Amin.
Allah ya sa amfani mu a wannan jiha ta Kano Amin.
ya amfani mu a arewa ya amfani mu a Najeriya Amin.
ya amfani mu a duniya wannan gidan rediyo da talabishin Allah ya sa albarka kuma Allah ya sa ya ya cika sunan nasa hikima to amin eh kuma mun ga dukkan gine-gine da aka yi na alkhairi abu ya yi kyau ya bada sha'awa kwarai muna kuma farin ciki kwarai kuma Allah ya sa addinin musulunci yana da kyakkyawan rabo a cikin wannan gidan rediyo insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraro duka duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan. A madadin Abubakar Isa ɗan dago sai kuma wanda ya sada ni da ku Rabiu Muhammad daga sashen addinin Musulunci na Hikima Radio Aminu Khidir Idris nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Maza da mata gabaki ɗai ku zo mu leka gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure.
Akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta.
Gidan aure.
Cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Akwai bukatar mu leka gidan aure hakika.
Gidan aure.
Mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazika.
Gidan aure.
A yau nasiha ga duka ma'aurata da ke rayuwar aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Da mu da ku duk mu yau nazari mu gane hanya.
Gidan aure.
Da za a inganta al'amuran cikin sanayya.
Gidan Dan aure.
ga malamai masana da suke bayar da logar gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
A nan tashar hikima rediyon mu ‘yar zamani.
Gidan aure.
Tashar da kullum take aiki cikin yaƙini.
Gidan aure.
93.7 RTV kallo da saurare.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure. Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.